الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين اله يعلم اسرارنا ويعلم نياتنا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن واعلموا انما الدنيا واعلموا انما الدنيا دار عبور لا موطن حبور وان الدنيا لو بقيت لك فانت لا تبقى لها واعلموا ان الاعمال الصالحات وان كانت ثقيله شديده وشاقه على النفس الا ان عاقبتها محموده والاعمال الصالحات وإن راقت والأعمال السيئات وإن راقت للنفوس واستلذ بها أهلها فإن عاقبتها سيئة ومرتعها وخيم أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم اعلموا عباد الله أن الدنيا تتقلب وأحوالها تتغير فيوم لك ويوم عليك فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر ودوام الحالة ممتنع وعقيب العسر اليسر يجي وصروف الدهر لها حكم تجتاز بمعنى ممتزج فاصبر لكروب الدهر تفز بعواقب صبرك تبتهج ولتعلم أن لها أمدا والظاهر يعلن بالحرج سلم لله إرادته من حيث تروح وحيث تجي وتلك الأيام نداولها بين الناس وإياك وظلم من لا يشكوك إلا إلى الله فإنه لن يغلب من كان الله معه قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وقد منع الله تعالى عن مساندة الخائن والظالم ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فالطمأنينة كل الطمأنينة مع الصدق والبر والريبة كل الريبة مع الكذب والجور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باهك أموا مسلمي أبن ده أبا بياني أكي مجسورا وران الله مكيا يدوكوكين الله mu kiyaye Allah a sirrance da bayyane mu sani cewa duniyan nan gida ne na ƙetara ba gida ne ba na zaunawa a baje koli ba gida ba ne na farin ciki mu sani cewa ‘yan uwa duniyan nan ko da za ta tsaya ta wanzu saboda kai to kai ba za ka tsaya ba saboda ita da duniya za ta tsaya domin ka to kai ba za ka tsaya ba domin ta za a yi lokacin da ruwa a jalla kake neman Allah karɓi ranka ya hudda ka daga cikin duniyan nan mu sani ƴan uwa musulmi a cikin kowane hali su ayyuka na alheri ko da dai suna da wahala suna da tsanani ga zuciyar ɗan adam ɗan adam baya ƙauna alheri to amma dai ƙarshen su yana da daɗi ya hi zuma zaƙi mu sani cewa ayyuka na sharri na saɓon Allah munanan ayyuka ko da dai wato zukatan 'yan adam suna jin daɗinsu ko da dai masu aikatawa suna jin kamar wani irin morewa ne suke da wannan ayyukan na sabon Allah wani daɗi suke ji to ƙarshensu ƙarshe ne mummuna ƙarshe ne wanda yake mara kyau to inda kuma masu hankali suka bambanta da wanda ba su da hankali shine wajen kallon ƙarshen al'amurra ba farkon al'amurra ba Allah ya bambance masu hankali da mara hankali ta hanyar cewa su masu hankali kullum in suna kallon abubuwa to suna kallon farko sannan su kalli ƙarshe su kuma wanda suke da ƙarancin hankali farko suke kallo in sun ga farko da zaƙi kai sai su tsunduma ciki ba abin da ya sha musu kai daga ƙarshe to da irin wannan rishin tunanin ne ake ma dabbobi tarko ana kama su duk dabbar da kaga ɗan adam ya kama to saboda ita dabban nan ba ta yi tunanin ƙarshe ba farko ne ta kalla ta ga kayan daɗi ta tunkare su to duk wanda zai je wuta shi ma yana cikin waɗanda suke da wannan sifai kullum yana kallon farko ne baya kallon ƙarshe ɗan uwa musulmi mu sani cewa yana da kyau kowane ɗan adam ya dawo akan zuciyar shi ya wanke ta ya inganta ta ya tsartace ta ya tsarkake ta domin kai kana zama ɗan adam ne mutum da zuciyan nan taka ba da gangar jikinka ba idan zuciyanka ta zama lalatatta wahimtatta to sai kai ma ka dawo kamar dabba ka dawo ba ka ji ba ka gani ba ka san daidai ba ba ka san ba daidai ba saboda haka 'yan uwa musulmi mutum yana zama mutum ne da ingancin zuciyan shi saboda haka ya cancanci kowane ɗan adam daga cikin mai ya dawo akan zuciyan shi yi ƙoƙari iya ƙoƙari wajen tsarkake ta da wanke ta da inganta wato lahiyanta Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗi a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad kuma kowace rai ta dubi abin da ta aikata domin gobe ba gobe ta asabar ba gobe ta alkiyama Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa mana duk abin da ka aikata zaka koma gare shi kuma zai baka labari kuma ya saka maka cikakken sakamako mai cike da adalci mu sani ƴan uwa musulmi duniya tana caccanzawa kuma tana jujjuyawa duniya ba za ta taba zama a hali guda ba to tunda caccanzawa take tana jujjuyawa waɗanda suke rayuwa cikin ta su ma halayensu suna caccanzawa suna jujjuyawa Ista kake ganin a wayi gari da mutum yana musulmi amma kamin marece guguwa ta ja shi ya zama arni a wayi gari da mutum yana kafiri amma kamin marece guguwa ta alheri ta janyo shi ya zama musulmi to haka duniya take caccanzawa take juyawa wani yini in kaga an waye gari to wannan yini ne wanda Allah ta'ala ya ware shi saboda alheri a gare ka yini ne na ɗaukakanka yini ne na ci gabanka yini ne na buɗewa ƙofofin alherinka wani kuma yinin in aka waye gari to yini ne na jarrabawa a kanka ko ka yi haƙuri ko kakka yi haƙuri ko ka gane ko kakka gane Allah ya riga ya kawo shi kuma babu wanda zai maida shi don haka wani yini naka ne wani yini kuma a kanka yake ba naka bane ba saboda haka wani yini za a faranta mamu da rai cikin shi wani yini kuma za a bakanta mamu da rai a yau cikin rayuwarmu ta duniya wani mutum ne wanda babu yinin ɓacin rai gare shi kuma ba ya da yinin horin ciki babu wanda yini shi gaba ɗaya yini ne na dindindin na ɓacin rai na dindindin babu shi sannan kuma babu wanda rayuwar shi gaba ɗaya kowane yini yini ne na farin ciki babu shi duk girman mutum duk matsayin mutum in shi yake jagorantar duniya yana ji yana gani za a yi wasu lokuta ko wasu awoyi wanda zai shiga zillimi da takura da bakin ciki da kuɗin shi da mulkin shi da dabaran shi da ƙarfin shi bai isa ya hudda kanshi daga cikin wannan ba wannan riga ce wadda Allah ya ɗinka ya rataya a wayan kowa ko ka yarda ko baka yarda ba in dai kai ɗan adam ne haka abin yake wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci yasa masu hikima suka ce hali guda ya dawwama wannan abu ne wanda ba yayyuwa dawamul hala mumtani'un abu ne mara yiwuwa a ce ka dawwama akan hali guda ka yi haƙuri in kaga yau Allah ya kawo yininka cikin talauci da kunci to akwai yiwuwar gobe Allah ya sauya ya zama yininka cikin yalwa da budi yake idan kaga yau kana sama karka yi alfahari da doro akwai yiwuwar gobe kana ƙasa idan kaga a yau kana ƙasa kar wannan abin ya dame ka ka ji kunci akwai yiwuwar gobe kana sama haka Allah ta'ala ya riga ya tsara duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haƙƙi ne ga Allah ba zai taba daga wani abu ba a duniya face sai yayi ƙasa da shi ba ko menene wannan ko manzon Allah ya faɗe shi ne daidai lokacin da aka yi tserere da wato dabbace ta hawa wani mutum daga ƙauye ya zo da tsohon raƙumin shi aka haɗa shi da na manzon Allah sallam na wannan mutumin ƙauyen ya tsere ma na manzon Allah tun da ake ba a taba tsere ma wannan dabbai ba wannan lamari ya damu sahabbai kowa ji abin yayi nauyi magana ma ba iya yi sai dai kallon juna da sallan lami game da wannan abu da ya faru wannan mutum ya zo daga ƙauye da tsohon raƙumin shi an haɗa shi da na manzan Allah ya riga sai manzan Allah ya ce musu karku damu haƙƙi ne akan Allah ba zai taɓa ɗauka wani abu ba a duniya sai ya yi ƙasa da shi don haka wani lokaci Allah yana yin ƙasa da kai bayan ka gama ruduwa ka gama tunanin cewa babu wata ƙofa da Allah zai shigo maka domin Allah tabbatar maka cewa ai abun nashi shi ke da abun kuma shi ke da ɗaukaka shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama kamar yadda ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma saboda haka ‘yan uwa musulmi suna ta rayuwa bayan tsanani sauƙi yake biyo baya in ka ga yau kana cikin tsanani to ka jira akwai sauƙi gaba in Allah yarda in dai akwai sauran lumfashi idan ka ga yau kana cikin sauƙi to kakka rudu gode ma Allah ka ƙara zama bawan Allah ran da tsanani ya zo sai Allah ya tuna da kai kai ma don haka ƴan uwa musulmi wato caccanzawa zamani tana da hikimomi daban-daban wanda tana da ma'ana wanda yake shiga cikin juna Allah kaɗai ya san shi shi yasa wato abin da ya dacewa ga musulmi shine ya haƙuri game da tsanance-tsanance na zamani idan ya yi haƙuri to zai ci riba kuma ƙarshe zai amfana da roman wannan haƙuri da ya yi Allah ya jima da cewa wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wancan kwanakai ne wanda muke jujjuya su tsakanin mutane wata rana in aka juyo sai ga an juyo ma kotan alheri wata rana in aka juyo sai ga an juyo ma kotan damuwa da matsala kuma ya kamata musulmi ka hutar da zuciyanka duniya ba taka bace ta mai ita ce inda taka ce da sai ka matsa kai ta fitinan mutane dole komi sai ya je yanda kake so a'a ƙarya kake yi duk ko kai waye komi kataka komi ya tafi yanda kake so wannan abu ne wanda ba yayyewa sai dai komi ya tafi yanda Allah yake so yasa ana cikin abin tausayi ga mutum yana ta faɗa yana ta huci wai an ƙi abin da yake so to ta kaka za ka cewa dole sai an yi abin da kake so alhali a ba abin da kake so bane yake tafiya cikin duniyan nan dama abin da mai duniya yake so ne yake gudana da haka in ka fada cikin kunci ko matsala ko kaga abin da ba haka ka so ba ya gudana ka sassauta ma zuciyanka ka yayyafa mata ruwan sanyi ka daina shiga zillimi na dindindin wannan hali ne na kafiri ina aka san musulmi da bakin ciki na dindindin a matsayinka na dan adam in abu ya same ka zaka ji damuwa amma wucewa yake da ka tuna Allah a matsayinka na mutum zaka damu lokacin damuwa zaka ji bakin ciki lokacin bakin ciki amma in dai da gaske kai musulmi ne wannan zullumin ba ya dawwama ba wai ya yi ni guda ba ɗan awoyi ma ba zai ɗauka ba haka tuna Allah ka share da lamarin ka san shi ke yin abin da ya ga dama shi kuma in zai yi abin da ya ga dama ko kana so ko ba ka so ko ka yarda ko ba ka yarda ba ko ta ma daɗi ko ba ta ma daɗi ba sai ya zartar da hukuncin shi me yasa ake kashe uwar mutum lokacin da mutum yake ƙaunar uwar shi ba ka yi mai zanga-zanga ba ka yi mai tawaye ba ka isa baka ce Allah me yasa haka ya faru ba ka isa baka shiga ɗaki ka yi gunguni sai dai ma ka ce alhamdulillah wana ya abin da ya samu ka ce alhamdulillah godiya kake mashi domin ya isa kuma mulkin shi ya cika mu sani cewa caccanzawa zamani da jujjuyawa al'amurra wannan tsari ne na Allah shi yake gudanar da tsari akan yanda ya tsara ba akan yanda ka tsara ba don haka abdi ta sha'u wa a sha'u wa la ya kunu illa ma a sha'u bawa na za ka so ni ma zan so amma abin da na so shi zai gudana za ka tsara Allah ya tsara tsarin ka ba zai tafi ba sai dai tsarin Allah za ka yi program Allah ya program na ka ya bashi na Allah ya ci gaba da gudana ko kana so ko ba ka so saboda haka ‘yan uwa musulmi idan muka gano cewa rayuwa haka Allah ya tsara ta jujjuya al'amurra yake kenan bai dace ba saboda matsayi da Allah ya baka ka zalimci wani mutum wanda kake ganin ba kowa bane bai da matsayi bai dace ba saboda daukaka da Allah ya baka ka ishi ishi ka goma tsaya ga wani mutum wanda kai da kanka ka san zalimci ne cuta ce kamar abin da kake tunani wai bai iya ramawa a nan duniya dole sai dai hakuri har lahira ko to billahi lazi tun a nan duniya Allah mai iko ne akan ya bashi ikon ya rama in kana ganin mulkin duniyan nan kake yi wallahi tun anan duniya Allah yana iya wani juyi ka dawo ƙasa shi ɗari sama sai ayi yaya wa na kama don haka ake son duk matsayin da Allah ya baka duk mulkin da Allah ya baka kar ka yi amfani da shi wajen zalunci a'a kuskure ne baka san in sahiya ta waye ba da wace fuska sahiyar ka za ta waye ba baka san gaba idan ta zo ba a wane yanayi za ka cinci kanka sau nawa Allah ya ba wani mutum dama amma ya ƙi amfani da damar ga abin da ya dace ya yi ta dandama al'amurra da wannan damai tashi ya sanya mutane cikin damuwa da wannan damai tashi lokacin da Allah ya ga dama ya yi hukumci sai ya juya damar ta kurci ya zama yanzu an riƙe shi ga shi ga hannu kuma ga hannun wanda ya cuta ya zalunta inda ya mashi adalci da shi ma sai ya mashi adalci amma zalimtar shi yayi dan haka yanzu sai yanda Allah ya yi saboda ka ƴan uwa musulmi duk lokacin da Allah ya baka dama kar ka rudu kaga kana da kuɗi ka ce bari ka taka wanda ka ga dama saboda babu inda za a kai ka ai duk inda dala ke shiga in dai ka shiga kan aza wannan dalai sai an ga ikon Allah to Allah gwani ne yana iya amsha dalai yasa wanda suke taba ma suna maka ruku'i da sujada saboda kuɗinka yanzu ya dawo su za su shaƙe ka sai idan ka hutu ‘yan uwa musulmi duk mutumin da ya san Allah ba ya ruduwa saboda ya samu matsayi. Ce masana suka ce, ana gano mutum mai cika hankali ne ko mai tawayar hankali ta hanyar idan Allah ya ba shi ɗaukaka. Mai cikar hankali, in Allah ya ba shi ɗaukaka ƙara zama bawan Allah yake sai ƙara ƙulla alaƙa da Allah, ya ƙara tawadu. Shi kuma gili-gili mai tawayar hankali sai ya rudu ya yi dibin wato shi wata irin ɗaukaka ce ta zo mai wadda dama ce ta samu ya karya inda ba gaba ya taka wanda ya ga dama ya cuci wanda ya ga dama ya bi takan wanda ya ga dama bai san irin ɗaukaka ba ce irin sama ne na turwa wa idza arada Allahu halakatan namlatin samat bi janahaiha ila aljawi tas'ad in Allah ya ga dama halaka tururuwa tana zaman ta ƙasa sai Allah huddo mata hukahukai sai ta tashi sama tana dibin ɗaukaka shi ashe lokacin mutuwa nan yake saboda haka 'yan uwa musulmi wani mutumin lokacin hallakan shi ne ya zo idan kaga Allah ya ɗaga shi sama lokacin shiga ukun shi ne ya idan kaga Allah ya ɗaga shi sama saboda haka 'yan uwa musulmi ka gamsu da inda Allah ya aje ka kuma ka dawwama a wajen zama bawan Allah a kowane hali wannan shine mahita 'yan uwa musulmi ka shaidinka da ka zalimci mutumin da kake tunanin bai iya kai karanka ko ina sai wajen Allah kaɗai. Duk wanda ka san da in ka cuce shi babu inda zai kai ka ƙara ya gai in ya kai ka ƙara gidan ƙara shi zai yi ƙara shi kai ka dawo kana dariya ka tabbatar da duma inda ya kai ka kai za ka hawa saman shi amma wajen Allah ne kaɗai zai kai ka ƙara to wallahi daga cikin mutane yanzu akwai wanda su sun ɗauka duk wanda za su zalunta in dai bai da inda zai kai su ƙara sai wajen Allah to wannan ƙaramin alhaki ne za su bi takan shi su tattaka shi kuma wai musulmi ne ya imani da lahira akwai lahira anya imanin ka da lahira ba akwai shakku cikin shi ba idan ka yarda akwai lahira ka yarda akwai Allah yasa zaka zalunci mutumin da ba ya da inda zai je ya kai karanka sai wajen Allah to wallahi billahi lazi duk mutumin da bai da inda zai kai kara sai wajen Allah kuma Allah ya tsaye tare da shi to kai taka ta kare domin duk wanda Allah yake tare da shi to ba a samun wanda zai yi rinjayi a kan shi a kaɗa a raya a juya sai kaga dai wato zalimcin da kan mashi ya dawo a kanka Allah mai girma ya ce in yansurkumullahu idan Allah ya ba ku nasara fala ghaliba lakum to babu wani wanda ya isa rinjayi a kanku wa in yakzulukum in kuma Allah ya wohintar da ku ya yarbar da ku Allah ya tambaya ce faman zallabi wane ne wanda ya isa yansurukum min ba'dihi ya taimake ku bayan Allah in Allah ya taimake ku babu mai rinjayi akan ku ko ba ku da kowa kaf duniya to zancen rinjayi akan ku ƙarya ne abu ne mara yiwa idan kuma Allah ta'ala ya ba ku baya to ku je ku gai in kuna da shi ku gai waye wanda ya isa ya taimake ku ma bayan shi sai Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai masu imani suke dogaro ya ishe shi shi kadai ne abin dogaransu shine babban malabansu ‘yan uwa musulmi wato duk mutumin da ya zalimci wani saboda daula tashi ce ko saboda shi ke saman iko ko saboda shi ke da faɗa a shi ko saboda shi ke da ƙarhin da babu inda wani shi a zuciyar shi ya san zalimtar shi ya yi amma ya murja ido ya yi mirsisi mirgididi to ka sani cewa wallahi wallahi in yi addu'a ya ce Allah ya shigan mashi wallahi Allah sai ya shigan mashi manzan Allah ya ɗauki alkawari ya karantar da mu cewa ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakaninta da Allah babu wata katanga babu wani hukuken wani mala'ika wanda ya isa ya tare addu'ar wanda aka zalunta direct take hawa ta je ta matatar da Allah shi kuma Allah ya karɓe ta idan Allah ya karɓe ta kuma ba dole bane sai ya sako kunku ga azzalimi gabanka Allah zai rike ta lokacin da ya ga dama wataƙila azzalimin sai ya manci ya shiga sha'anin shi shekara da shekaru Allah na iya karban addu'anka gata ya karba amma ba zai zartar da hukuncin ba wallahi shi bayan shekara arba'in kuma wallahi ya karba sai bayan shekara arba'in don haka shi ke da gwaninta ko roƙon shi kai an zalunce ka ka matsa mai ka ce yanzu nake so Allah dole ka yi haƙuri domin shi ne mai komi shi ne mai jijuya lamurra don haka ya ɗauki alƙawalin cewa sai ya taimaki wanda aka zalunta ko ba yanzu ba walau ba da haini haka hadisi ya zo ko bayan wani lokaci sai Allah ya taimake shi ya ba su nasara don haka wannan malamin yake cewa na mata uyunuka kai idan ka san je sun yi kwana kana ta nasari hankalinka kwance kayo cuta watakila da kayo zaluncin kuɗi ne ka samo ka zo ka sai abinci kai da iyalinka kuka ci watakila da kai zaluncin mota ka saye ka shige kana jin sanyi shi wanda ka zalunta yana can yana kwalla yana hawaye watakila da kai cuta gini ka zo ka aza ka yi gida ka shige ba gudun ma ko yau haɗu maka ginin zalunci shi kuma wanda ka zalunta yana can yana kuka ka bar shi da bakin ciki ka bar shi da kuka ka bar shi da zulumi kuma wai tsammanin ka komi ya wuce shi kenan an sha lalai yake nan babu Allah in dai haka nan don haka ka yi hankali da zalimtar mutumin da bai da inda zai kai ƙaranka sai wajen Allah. ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin abin da Allah ya hana a cikin littafin shi mai tsarki ya ce in ka tabbatar da mutum baya da gaskiya karka ce baruwa na ni zan shige ma gaba ko mi za a yi ni ina iyawa bayan ka tabbatar da cewa baya akan gaskiya to kai kana cikin azzalimai masu ha'inci wanda alkur'ani ya nuna kuskure ne ko da shi ya haife ka a duniyan nan in dai ka tabbatar da ba akan gaskiya yake ba kaka kama mashi kama ma mara gaskiya yakan janyo a yi faɗuwar warwas uwa kwance ɗakwanci haka nan ake duk mutumin da yake zai kama ma mara gaskiya a yi gumurzu sai an ba mara gaskiya gaskiya kuma tsakani da Allah ka san shine bai da gaskiya amma me yasa saboda dan uwanka ne makusancinka ne dan kabilar ku ne wato dan abokin kasuwancin ku ne dan unguwar ku ne makwabcin ku ne saboda wani dalili aya a cikin suratul nisa Allah cewa ya ku wanda suka yi imani kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah ku zamo masu tsayuwa da adalci masu shaidu domin Allah walau ala anfusikum koda akan kawunan ku ne kaga aka fara da kanka dan kan ma ka tuno da wani domin mutum ya haison kan shi da kowa to ko da a kan ka ne ima kan ka adalci ka ce to jama'a billahi lazi nan da ni ne ban da gaskiya a yi abin da za a yi babu wata matsala ɗaukaka za ka ƙarawa ba kaskanta za ka yi ba walau ala an fusi kun awil walidaini ko kuma akan iyaye wal aqrabin da makusanta wanda za ka shiga ma a kan rikici na ƙarya in ya kun ganiyan au faƙiran idan mawadaci ne ko matalauci ne fallahu aula bihi to Allah ya hisu cancantar wato ka dawo tare da shi wala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah ya ce fala tattabi'ul hawa kar ku bi soye-soyen zukatanku akan ku yi adalci Allah ta'ala ya ja kunnuwan mutane a haka haka a cikin wannan sura dai mai girma suratun nisa Allah ta'ala yana cewa ha'antum ha'ula'i ku wa'annan gakunan jadaltum anhum fil hayatid duniya kun shigan masuwa na rikici kuna ta jayayya akan sai an ba su gaskiya a nan cikin rayuwar duniya fa man yujadilullaha anhum yawmal qiyama to waye isa ya jayayya da Allah akan su ranar alkiyama amman yakunu alaihim wakila ko kowa zai zame masu shishike wa zai zame masa madafa a lahira duk wanda kaga yana shiga rikici ya shiga rikici ya ce zai mawa na tsaye kuma abin da yake nihi zai kama mawa na a yi cuta to ka sani cewa wannan mutumin yana da tawayar hankali duk girman shi duk yadda kake wallahi tawayar hankali gare shi sai ka san wani bi akwai mutum mai tawayar hankali amma balaluwa sai taɓar da abin ko akwai mutumin da hankalin ba cike yake ba amma watakila matsayi sai ya ɓadda wannan tawayar hankalin watakila kuɗi sai su ɓadda wannan tawayar hankalin watakila ilimi har cikin malamai akwai wanda hankalin shi ba cikakke ba ne amma karatu da Allah ya ba shi dalilin shi ya samu ɗaukaka sai ya ɓadda wannan tawayar hankalin da a ce Allah zai ƙwace da kaga hauka iri-iri ya bayyana saboda haka ana samun mai tawayar hankali cikin malamai ana samun mai tawayar hankali cikin ma'ikanta ana samun mai tawayar hankali cikin masu kuɗi ana samun masu tawayar hankali cikin talakawa da sauran gama garin mutane amma wani in yana da babban riga to wannan babban riga ba ta bari a ga haukan shi duk yanda ya raramo abin yayyo shirme na hauka kawai sai ta tare sai dai kawai a ta fassara a ita ta ba kwakwalan mutane wahala amma durar da Allah ta'ala ya ga dama sai ya bayyana kireshin shi karara saboda haka Allah ta'ala wato ya ce duk wanda za ka ja a kan shi ka shiga wannan kuma bayanin duka ya shafi kowa da kowa musamman ma waɗanda suke harakan wato lauyanci ka ce kai lauya ne za a baka kuɗi ka zo ka shiga rikicin da ka tabbatar da wallahi tallahi wanga azzalimi sai ka ce a ba matsala ana iya gwadawa yara ya gwadawa kai a baka kuɗi ka canye daga baya ko an gwada bai nasara ba kai kayi nasara ko don haka shiga cikin rikicin da ka san ba daidai ba ne ba shigan ma wani hada wanda ka tabbatar da ba mai gaskiya ba ne ba wannan hada ne da Allah kake don da ya hada da Allah ba zai ji nasara ba ƴan uwa musulmi mu sani cewa babu mahita a cikin rayuwar mu ta duniya matsayi gare ka ɗaukaka gare ka a duniya kuɗi gare ka ilimi gare ka kai ba kowa ba ne dukkaninmu gaba ɗaya ba mu da wata mahita da ɗaukaka in banda mu riƙe gaskiya idan muka riƙe gaskiya a kowane hali to ita gaskiya a kaɗa a raya a hau tudu a sabuko cikin kware a taka ƙarangiya da ƙaya wallahi tallahi gaskiya tana nan zam ko an mata murguɗe an so a murguɗe mata wuya to tana nan ita dai ce gaskiya don haka mu riƙe gaskiya in ka riƙe gaskiya ka huta ba ka buƙatar sai ka ɗora zuwa kana ‘yan murya kana ba da uzuri ka zama a kan gaskiya kullum kuma kana tare da gaskiya duk yaƙin da ba na gaskiya ba to ka a same ka komando cikin shi duk yaƙin da na ƙarya ne kar ka zama kai ne komandon wannan yaƙin domin matsala za ka samu za ka taɓe saboda haka ‘yan uwa musulmi Allah ta'ala ya kira mu a cikin a cikin alƙur'ani mai girma yana mai nuna mamu cewa lalle ne mu zamo tare da masu gaskiya a kowane lokaci domin in kana neman kwankwanto da rishin zaman lahiya in kana neman ɗarɗarɗar kana neman mutum ka ga mutum da matsayi ka ga mutum da girma amma gaban shi na haɗuwa to ƙarya ke kawo haka ruko da ƙarya da kuma kama ma ƙarya shi ke sa girma ya faɗi wallahi duk mutumin da ya rike ƙarya kuma ya goyi bayanta girman shi in ya taɓo gizagizai to sai kaga wata rana yana gilgizawa yana zuwa yana karkarwa girma ya haɗi domin saboda ya dawo ma ƙarya baya ita kuma ramin ƙarya ƙurarre ne amma duk mutumin da ya rike gaskiya ya kasance tare da masu gaskiya ya kasance ko baban shi wanda ya sanadiyar zuwan shi duniya ba zai taɓa dawa mai ba akan ƙarya haka yake tsaye ko ya ko daɗi to har abada wannan mutuma yanda ka san duci da iska da guguwa da ruwan sama ba su sanya shi ya girgiza yana nan daram yana nan zama na wajen shi in matsayi gare shi sai Allah ya tsare mai matsayin shi dindindin idan ɗaukaka gare shi ɗaukaka shi sai dai ta ƙaru idan kuɗi gare shi sai dai Allah ya ƙara mashi arziki idan ba kowa bane shi sai Allah ya sanya shi ya zama kowa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku kasance tare da masu gaskiya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya sanya mu kasance tare da masu gaskiya ko muna so ko ba mu so Allah ka sa mu zamo tare da masu gaskiya Allah ka ba mu ikon ruko da gaskiya ko mun dacin ta Allah ka ba mu ikon kauce mu ƙarya da nisantar ka ko min zakin ta ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki wannan damuna da ta tunkaro Allah ka sa damuna ce wadda take cike da alheri bala'o'i da sharirrika Allah ka tsare ka kare dukkanin abin da ake jin tsoro na ambaliya ko na wato wata matsala ko na fari Allah ta'ala ka tunkuɗe mu mu shi Allah ka sa wannan damuna ta zamo damuna mai cike da alkhairi mai cike da albarka Allah ka sa damuna ce wadda za ta zama sanadiyar samun arziki da wadata ya Allah muna roƙonka ƴan kasuwan mu Allah ka ƙara bunƙasa kasuwancin su Allah ka ƙara masu jari mai kwari da kuma riba mai albarka bayan da suke ayyukan hannu Allah ta'ala ka sanya albarka cikin ayyukan su mushanni da madanni da elab da kuma almajirai da malamai duka Allah ya ƙara masu basira da haske cikin karatu Allah ya sa su karanto abin da zai amfane su a duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ƴaƴan musulmi da suke tunkarar jarrabawa da burebe da baka da sauransu Allah ta'ala ka ba ƴaƴan musulmi sa'a Allah ka ɗaukaka su Allah ta'ala ka sa dukkanin karance-karancen da suke zama sanadiyar samun tsira gaba gaban Allah da zama sanadiyar samun rihan asiri duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala dukkanin ɗan musulmin da zai samu wannan jarabawa ta zama alheri gare shi da iyayen shi da al'umman shi Allah ka bashi Allah ka sauƙaƙe mashi Allah ka kama mashi duk kuma wanda ba haka ba Allah ka canza mashi abin da zai zama alheri da rahamarka wala haula wala quwwata illa billah mu da sallah